ba bai da yawa shi ba za a ɗauke shi da guda guda saboda abin nan ne mutai bismillahir rahmanir rahim مذكرة في أصول الفقه تا الألامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ورحمه الله جميع المسلمين ما يتي قال المؤلف المؤلف ياتي من جاي مكو للتاف روضة الناظر وجنة المناظر يتشي شيخ يكي بي سيس ينا شرحا وطس أبوة سيأنك مذكرة asalinta wato muzakkira ce da ya ga ɗalibai da suke karatu a jami'a ko a ma'ahid na Saudiya daga baya bayan mutuwarsa ɗalibinsa a tsiya salimin ya tattaro waɗannan takardun aka haɗa aka wanda littafin kina asalin malam shi ba ya yi littafi ba mai littafi na farko ce idan akhara alwajiba almuwassa'a shi mutum baligi idan ya abin nan ya jinkirta alwajib abinda alwajibi almuwassa mai tsawon lokaci fa mata fi athna'i waqtihi kuma sai ya mutu cikin lokacinsa qabla dhiqihi kafin ya kuntata ya zaman to daruri lam yamut asiyan bai mutu ba yana mai sabo sallar azhar mutun na iya yin ta karfe 12 da rabi rana ta yi zawali sai ya barta har zuwa karfe 3 bai yi ba kuma sai ya mutu sai lokacin azhar kuma bai yi ta ba to yanzu shin ya mutu yana mai sabo ko kaka shi da malaikai sun yi bayani ila akhirih wannan alifun da lamun da kha'un bi ma'ana ila akhirih in ka gane ta har zuwa karshen maganar sa kenan yace khulasatu ma zakarahu almuallif wato takaitaccen yadda za a takaita magana abinda shi mai littafi ya faɗa fi hadha alfasl a cikin wannan fasali anna almukallaf shi baligi ba baligi na film ba baligi wanda ya balaga lokacin da muna yare an ce baligi ni sai ce to ne ne baligi na wanga ni baligi na film ne sai ko ba haka ba anna almukallaf shi mukallaf idza mata fi awwal alwaqti in ya mutu a farkon lokaci na ibada aw wasatihi ko tsakiyarsa والحال أنه لم يؤدي الصلاة كما بي صلى با لم يمت عاصيا بي مت بينا بي ساقو لأن الوقت موسع دومين لوكتين ينا دي يلوا والوقت الموسع شيكو لوكتي ما يلوا يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أية حصة شاءها ya halatta ga mutum ya zo da sallah nan ana zancen sallah ba sai sallah ɗaya ba duk ibadar da an ɗauke da irin wannan lokaci mu wasa mu fahimci wannan da kyau fi ayyati hissatin a cikin kowane yanki yanki ake cewa hissa domin hassa shine qata ash-shay nan da aka samu hissa yar wanda ake sawa ta lakwal a ce ta hissa an gane ko amma hissa abinda an ka kebance an ka ya wato kebance shi fi ayyati hissatin a cikin kowane lokaci sha'aha yaso min hissasihi na daga lokacin da an ka kebe ma ita wannan ibada tunda malam ne na batun sallah sawa an kanat min awwalihi shin yayi ta ne a farkon lokacin aw wasatihi ko tsakiya aw akhirihi ko karshen sa wa amma in mata amma in ya mutu wal halu annahu lam yabqa min al waqti sai kuma alhali bai kasance ba ba abin da ya saura na cikin lokaci qadra ma yasa'u salata abin da zai isa ai sallah fa innahu idan yamutu ghayra asin an gane ko ba zai mutuwa ba zai mutu ba mai sako ba fi ma idza lam yaghlib ala dhannihi annahu yamutu fi awwal al waqti aw wasatihi eh yamutu asiya a gare ku
Gaira asi.
Ni nan gaira asin gare ni. Asiyan kin nan sai an bincike shi. To yanzu abin da za a yi, ku bari mu ga siyaki. Siyakin shi zai bambanta mana wanne ne ake so a ci. Yake cewa to fa innahu yamutu ni gaira asin a wajina bari mu tai da shi. Gairu asin zai mutu ba mai sako ba idza lam yaghlib ala dhannihi annahu yamutu fi awwal alwaqti a wasatihi kenan idan bai zamanto ba yana zaton zanni wanda an rajifi zanto mafi rinjaye a cikin al'amarinsa cewa ba zai mutu farkon lokaci ba da tsakiyarsa kal mahkumi alaihi bil qatl kamar mutumin da an kai masa hukuncin cewa za a kashe shi ga ranar da za a kashe shi mutum ya kashe mutum an sanya ranar za a kashe shi ma ta'yin waqti tanfid amma an yanke masa lokacin mi lokacin da za a kashe shi an ce karfe kaza za a kashe ka li'anna al-waqta yadhiqu fi haqqihi bi sababi dhanni al-maut domin shi lokacin da an ka ce za a kashe shi in bai yi sallah wannan lokacin ba to ai lokaci ya kure masa an ce za a kashe shi karfe biyu sai ce to karfe biyu zai sallah azhar zai yi ta ba zai yi ta ba kenan shi ya kamata ya sallah sa tun farkon lokaci kafin wannan lokacin an gane ko to kenan nan fa in fa innahu idan eh
فإنه إذا يموت غير عاصي فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت eh kenan daidai ne gairu asin gairu asin kin yahi dacewa domin mala abin da ya cewa amma in mata in ya mutu wal halu annahu lam yabqa min al waqti babu abin da ya saura na lokaci ko qadra ma yasaqu salata abin da zai isa sallah kenan ya mutu amma lokacin bai isa ai sallah fa innahu yamutu idan
إذن يموت غير عاصي ghaira asin qadra ma yasau salata a gurgudu abin da ke isa ga sallah kenan idan mutun ya mutu lokacin sallar da ya kamata yayi daidai waɗanda rako'in su kai saura kun fahimce ni daidai lokacin yanzu azhar tana da raka'a hudu to sai mutun ya jinkirta ta to sai ya mutu daidai lokacin da yayi alwalla kuma sallar da zai yi raka'a hudu yana cikawa lokacin na karewa to wannan bai yi sabo ba tunda ya jinkirta ta ne zuwa ƙarshen lokacin ta wanda zai iya yin ta ban sani ko kun fahimta ba domin idan ya samu raka'a hudu ya samu yi ya samu azhar kai mutai ma raka'a daya man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala ma'ana ko da raka'a guda zai samu kafin lokacin ya fita to nan ba za a dauka shi mai sabo ba saboda da dai zai iya samun sallat amma da ya jinkirta ta har lokacin da bai samu raka'a daya to nan yana mai sabo kidan sai zama to ghairu asin tafi dacewa mun fahimce ni ko tunda an ce daidai abinda qadr ma ya sa'u sala yawwa haka kamata ya kasance tunda shi ya ce ghairu asin ina fata an fahimce ni ghairu asin yace fi ma idza lam yaghlib ala dhannihi annahu yamutu fi awwal al-waqti aw wasatihi ina fata an fahimce ni tunda da yace ghairu asin ai kaga sai ce fi ma idza lam yaghlib ala dhannihi annahu yamutu fi awwal al-waqti kinan dole sai an kaddara wani abu eh, lam yabqa min al-waqti qadra ma yasau as-sala kinan illa ma yasau eh illa kin magana tana yiwa eh yana yiwa tunda shi malam ya rubuta tana yiwa har masu tahqiqi musu tsaya ba sun ka hankalta eh, kuskure na iya zuwa ina fata an fahimce ni amma dai mu fahimci menene malam yake son ya ce ina fata an fahimce ni kuskuren kowa na iya shi kai kanka yanzu an ka baka safha guda an ka ce kai rubutu ba littafi ba kuskuren da za a hisuwa da na hawa da na balaga da na sarfo da nabi Allah ne sai ya kaso ba ba hakan na ba eh ba matsala don an ce malam babban malami da ba shi ke nuna ba zai iya yin kuskure ba ko yayin mantuwa yana iya yin kuskure yana iya yin mantuwa duk wadanda abubuwa ya kamata mu hankalta musu cikin tafiya al'amura yana yawa mutum na yi ma ba da gangan ba ko da kuskure na to don haka sai an bi hanyoyi daban-daban wajen gane ina ne matsalar take don haka dai mu ɗauki ghairu asin sai mu kaddara illa ma ya sau falau takhallafa dhannu falau ta khallafa zannu da dai zaton shi yayi jinkiri yan an ce yayi jinkiri kenan ma'ana ya sa tsammanin za a kashe shi an ce karfe biyu za a kashe shi kuma sai ba a kashe shi ba shine ta khallafa zannu wa salima min al-mauti kuma sai tsira daga mutuwa wa adda salata fi akhir al-waqti to sai yayi sallah a cikin karshen lokaci fa hal takunu salatuhu ada'an shin sallar shi za ta zamanto ada'an yayi ta ne a cikin lokacinta wa huwa adh-dhahir ballan yace shine adh-dhahiri kenan liwuqu'iha fil waqti saboda yayi ta a cikin lokaci aw takunu qada'an ko za ta koma ramko an gane ko walau waqa'at fi akhir waqti ko da ta zo karshen lokaci an gane ko bina'an me yasa malamai suka yi sabani an gina wannan mas'ala ala anna al waqta daqa fi haqqihi domin lokaci ya kure a cikin haƙƙinsa bi sababi dhanni al maut ya sa tsammanin zai mutu bi dalili annahu law mata fil waqti ma dhanni al maut dalili kuma da ya mutu fil waqti a cikin wannan lokaci ba a dhannil maut tare da tun zai mutu walam yubadir bis sala ma ta'asiyan zai mutu yana mai sako mas'ala ku duba da kyau kun san usulul fiqh wani bi abin nan mutun ne aka kaddara za a kashe shi an gane ko karfe uku lokacin la'asar zai fita daidai lokacin eh? azuhur zai fita to wani kun yi sallah tun farkon lokaci sai ya kiya tsakiyar lokaci sai ya kiya yanzu an zo ƙarshen lokaci an zo daidai saura minti goma misali an gane ko lokacin sallah ya zo yana so yi sallah ba za a bashi ba shi ko yanzu an kashe shi ya mutu mai mi mai sako tunda ya san da wannan lokaci ba za a bashi ba ana nan ana nan za a kashe shi sai waɗansu daga cikin waɗanda ya kashe ma mutum sai wani ce to kai ni gaskiya mutane su suka ce mutumin ga ya ba mu tausayi kai mu adda haƙi mun yahi ko suka ce a ba su diya ko suka ce sun yafe mishi ni za a yi mishi sakin shi to sai aka sake shi sai ya samu ya yi alwala kafin lokacin da asali fita sai ya samu ya raka'a ɗaya shin wai wannan raka'a ɗaya da ya yi shin matsayin ada'i take ko ko matsayin ramko take saboda shi daga lokacin da za a kashe shi shi lokacin sallah ya ƙare gare shi to sai aka samu kuma an sake shi to yanzu wannan lokacin da ya yi saura shin ramko ne zai yi ma'ana za a ɗauke shi matsayin ramko ne ko ko zai yi sallah da cikin lokacin ta ban sani ko kun fahimta ba tun da shi ga ƙa'ida wannan lokacin ba zai bayyana cikin duniya kenan ba lokacin shi na ba an samu wani sabani da waɗansu kace sun yafe sai ko ya samu da bayyana raka'a ɗaya misali sai lokaci ya fita to wannan raka'a ɗaya da ya tun da ya samu sallah shin wai sallan nan qada'i ce ko ada'i ce shi da malamai sun ka tattauna wasu sun ka ɗauki ƙaza'i ce wasu sun ka ɗauki ada'i ce amma zance mafi inganci za a ɗauke ita ada'i ce mi yasa saboda lokacin da Allah ya haddade mata na shi ne zance mafi inganci sai sama ya ce wa huwa zahir wanda su malamai suka ce a'a kai shi da an cire za a kashe shi shi da kashe bai da tabbaci don haka shi yanzu wannan lokaci wani lokaci na wanda dama can a rayuwar shi bai san tsammani yana samun shi ba don haka matsayin ƙaza'i take na fata an fahimta amma dai mu ɗauki ce matsayin ada'i ce abinda malam ya faɗa wallahu ta'ala a'lam والسلام عليكم ورحمة الله